بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a yau majalisi ne na kitabu tauhid wanda ake gudanar da shi a yammaci na alhamis wanda yau mana yammacin alhamis 29 ga wannan wata na rabi'un al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'ali wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da hudu arba'in uku. a yau da izinin Allah da yardarsa da taufiƙin shi za mu tashi babun mina shirki lubsil halqa wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi malam Allah ya shi kanshi ya rahamce shi ya ce babun wannan babin yana bayani ne dangane da mina shirki yana daga shirka saboda min huna littabi'id yana daga wani bangare na shirka lubsil halqati sanya alhalqa zubanya wal khayt da wani zari ko igiya wa nahwihima da wanda ababan da suke makamantansu li raf'il bala'i aw daf'ihi li raf'il bala dan doke cutar da ta riga ta sabka a jika aw daf'ihi ko kuma ishe ta kafin ta sabka babin yana bayani ne game da abin da ya shafi wasu al'adu da mutane sukan yi da sa ran samun sauki ko ishi cuta wanda sai suka riƙe wasu al'amurra kamar haka a matsayin sababi na waraka na farko alhalqa wanda shi ne zubanya ko maƙa ko abin da ke kama da shi walhait da zare ko wani tsimma ko igiya da makamantansu gaba ɗaya sai suka raƙe su da nufin magance wata cuta a jiki ko kuma da nufin kare jiki daga faruwar wannan cuta ina fata mun gani to mala ya kulla wannan babin ne domin ya kawo mana dalilai da hujjoji da ke nuna rashin dacewar haka da shari'ar musulunci wanda kafin nan sababi kala biyu ne sababi na farko sababi na shari'a as-sababu shar'i kenan sababi na shari'a abinda Allah da manzon shi suka maida shi a matsayin sababi ina fatan mun gane misali karatun Fatiha sababi ne na waraka daga wasu cututtuka ko daga dukkan cututtuka ina fatan mun gane wata rasaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi masabki a wani garin da aka hana su masabki a garin sai babban garin ya kamu da rashin lafiya yana ga ko kunama ko maciji ya harbe sa sai aka zo ana neman su ko akwai wani wanda daga cikin su ya san abin da za a yi a samu waraka sai suka ce to su kuma kan ba za su yi ba a yanzu har sai an biya su aka ce to ba matsala za a biya ku sai gudan da ya je sai karanta mishi suratul fatiha sai ya warke aka ba su abin da aka ba su suka ce to ba za mu yi amfani da su ba sai mun je mun gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna zuwa suka faɗa ma annabi sai annabi ya sar ya ce da shi wa ya sanar da kai da cewa fatiha ruqya ce kaga annabi sai ya tabbatar da suratul fatiha mice ce ruqya ce magani ne waraka ce za yi amfani da ita domin ije wata cuta kaga wanga sababi ne na mi na shari'a Allah madaukakin sarki shi ya shar'antar da yin haka a matsayin mi waraka sannan bayan haka akwai wasu ababe wanda alkur'ani ya ba da labarin su cewa sababi ne na waraka a shar'ance kenan kamar zumuwa Allah ya ce fihi shifa'un linnas zumuwa akwai waraka a cikinta ga mutane idan aka yi amfani da ita za a samu waraka kuma yau da gobe ta nuna cewa amfani da zumuwa yakan warke cututtuka daban-daban kaga wanga sababi ne na mi na shari'a to bayan sababi na shari'a akwai sababi na alqadari as-sababul qadari alkauni sababi na kaddara haka Allah ya tsara haka Allah ya kaddara amfani da kaza yakan sa kaza ina fata mun gane yau da gobe ta sa mutane sun gano cewa amfani da icce kaza yakan magance kaza shan icce kaza yakan yi maganin basa yakan yi maganin kaza yakan yi maganin kaza kaga wannan me ya gwada musu haka aya ta sabko daga sama tace sai haka nan alqur'ani ya sabko me ya nuna musu haka yau da gobe da amfani da itacen wanda hakan Allah ya so ya kaddara cewa amfani da su yana kawo waraka ina fata mun gane to kenan kaga sabobi biyu ne gare ka a shar'ance wanda za su baka dama ka yi amfani da abu domin kawo maka amfani ko ije maka cuta na farko sababi na shari'a na biyu sababi na kaddara ina fata mun gane ko shakka babu sababi na shari'a kun ji shi sababi na kaddara ma kun ji shi wanda muka ce sababi na kaddara jarrabawa yau da gobe ke sa a gano abu kaza yana amfani kasa ina fata mun gane akwai ƴaƴan itace ko wasu ganyen itace wanda in ka sha su tabbat sai kai gudawa haka ne ko me ya nuna haka yau da gobe da jarrabawa kaga wanga menene as-sababul qadari ne haka Allah ya kaddara haka Allah ya tsara ina fata mun gani to mutane game da al'amarin da ya shafi kaddara sun sha bamban akwai wanda suka ɗauki kawai babu babu sababi game abin da ya shafi sababi nake san cewa mutane dangane abin da dangane da abin da ya shafi sababi sun sha bamban ko in ce maka sun kasu kashi uku kaso na farko wanda suke kore sababi gaba daya sai babu wani sababi wanda kenan kore sababi zai bayu ga kore hikima ta ubangiji madaukakin sarki ina fata mun gane da galibi jabariya da kuma asha'ira suke da wannan mummuna aqida kaso na biyu wanda suka wuce iyaka wurin tabbatar da sababi har suka sanya ababen da ba sababi ba a matsayin sababi wannan mashirmata da dama daga cikin sufaye suna yin haka na uku wanda suka aje sababi gwargwadon yadda shari'a ta aje shi ina fata mun gani suka aje sababi gwargwadon yadda shari'a ta aje shi sababi yana da tasiri da izinin Allah madaukakin sarki ina fata mun gani akwai sababi kuma sababin nan ba zai yi amfani ba sai da izinin Allah madaukakin sarki yana da tasiri da izinin Allah madaukakin sarki kenan sai suka ɗauki sababi abinda Allah da manzon shi suka sanya shi a matsayin sababi ko abinda yau da gobe jarrabawa ta mai ta sa aka gano sababi ne na amfanin kaza ko ije kaza ko amfani na kasa ina fata mun gane to waɗanga ababen da mala ya kawo irin waɗanda ya gani ne a lokacin shi da mutanen da suka yi amfani da su a zamanin shi wanda a yau mu ma muna da daɗi akan haka akan sa zobe wanda zobe idan aka ce zobe akan sa shi ga wuyan yaro don magance kambun baka ko kuma cidi ko abin da ke kama da haka sai a sa ɗan zobe zaka ga an sa ɗan zobe an ɗaure shi da zare an ƙulla a wuyan yaro wani bi a kulla a wuya wani bi a kulla a me yake ce manan damtse wani bi a kulla ga wuyan hannu wani bi a kulla ga kafa zaka ga dan zobe ko na tagulla ko na bakin karhe ko na azurfa sai ya darme shi da zari a kulla ga wuya ko ga hannu ko ga kafa da nufin mi ije mishi wata cuta ko kuma kare shi daga wannan cutar kahin ta faru wasu kuma zaka ga sun yi amfani da zare an gane ko da za a zo a cikuikuya shi a nada shi zan kamar dan kwallo dan karami wasu su zagaye shi da karhe wasu kuma ba sa zagaye shi da komai sai a daura a wuya ko ga hannu ko ga kafa wasu kuma zaka ga sun yi amfani da wani abin da ma asalin shi najasa ne irin haƙorin kare da makamantansu ina fatan mun gane sai a ɗaura a wuyan yaro ko kuwa ya amfani da haƙorin zomo ko haƙorin wata dabba daga cikin dabbobi sai a sa rataya mai yawo da wannan manufar dai ko kuma kaga wasu sun yi amfani da cibiyar kura kun san ta ko madan faran abu haka mai zane wanda galibi cikin ruwa akan samu shi cibiyar kura ake ce mishi ina fatan kun gane shi ko wani dan fari zaka kamar cibiyar yaro yake hausa na ce mishi cibiyar kura za ga an rataya ma yaro shi dan fari ne za ka gane shi ko kuma iyan wuri na san kun san 'ya'yan wuri 'yan farare haka wanda su ma da cikin ruwa ake samu su za ga su ma wasu sun rataya ma yaro jidda wannan manufar ina fata mun gani wasu kuma sukan je su ɗauko kyalle wanda aka yada a takaram da ɗaɗɗan takaram ko da ɗaɗɗan kyallen da aka yada a jibji sai a rataya ma yaro a wuya ko a hannu da nufin samun lafiya ko kuma maganin baki ko maganin mayu da abin da ke kama da haka shi yasa zaka ga a yanzu bokaye sukan yawo da su a hannunsu ga sanan kala-kala na yara saboda maganin caji ina fata mun gane saboda maganin caji zaka suna yawo da su a hannunsu gida-gida hanya-hanya suna tallacewa maganin caji ne wasu kuma tsofaffi daga cikin mata zaka ga su ma suna dauke da su suna yawo gida-gida suna saida a matsayin maganin caji to duk wannan ababen su ne malam ya kulla wannan baban domin magance su domin gano menene hukuncin shari'a musulunci dangane da aiki da wannan ababen da wannan kudirin tare da su kenan kyallan ko zaren ko zobe duk abin da za yi amfani da shi ya zama to an yi amfani da shi da kudirin zai ishe cuta ko kuma ya kawo mi amfani to amma da za a sa wani kyalle da aka yi shi mai kyau dan ado zai shiga cikin wannan babu ba zai shiga ko kuma wanda suke suke jera ɗiyan karamfani a kan zare su jera su soka hai sun zagaye zare duka sai su sa ma yaro irin mai yawan zub da lallari kin nan ko me yake ce mishi yawan zub da miyau to sai ya zo ya jika wannan abu maimakon ka shi kazini sai ka shi kamshin wannan abin idan ka ɗauki yawo kaga da wannan manufa zai shiga wanga babu ba zai shiga kenan duk wani abin da za a sa mai wani amfani a zahiri da ake gani ba tare da wannan kudirin ba ba zai shiga karkashin wannan babun ba ina fata an gane amma duk abin da za a rataya duk abin da za a sa da nufin kawo amfani ko kuma ije cuta to dole kasance ko sababi ne na shari'a ya ba da daman yin amfani da shi ko kuma sababi ne na kaddara jarraba ta yau da gobe ta sa aka gano yana da wannan amfani amma da abin da ya fita kalkashin abin nan guda biyu shara ba ta bada dama a yi amfani da shi sannan amfani da sukin wanda aka yi kudirin suna da amfanin da shari'a ba ta sanya su a matsayin sababi ba la sababan shar'iyyan wala sababan kauniyan to waɗannan ya danganta da wanda ya sa su a jikin shi ko ya rataya ma ɗansa ko ya yi kudiri game da wannan abu ya iya zamantowa shirka ce karama idan ya ɗauki abin da ya rataya a matsayin sababi na waraka ko sababi na iji cuta yana mai ƙudurin Allah ne zai iji cuta amma su a matsayin ya ɗauke su sababi to wannan shirka ce mi karama ba za ta fitar da shi daga musulunci ba saboda mi ya sanya wani abu a matsayin sababin da Allah bai mayar da shi sababi ba abu na biyu ya rataye wannan abun sai ya ga cewa wannan abun shi da kan shi yake tasiri shi ke amfani shi ke iji cuta a wannan lokacin ya aikata mi shirka babba da kan iya fitar da shi daga bar musulunci Allah ke shi mu kare mala ce wa qaulillahi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki qul ara'aytum ma tad'una min dunillah qul kace musu ya ma'aikin Allah ara'aytum ku bani labari ma tad'una min dunillah game da abinda kuke bauta koma bayan Allah ku bani labari game da abin da kuke kira kuma bayan Allah kuna bautansa wanda ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurrin idan Allah ya nuface ni ta hanyar cutar da ni hal hunna kashifatu dhurri shin waɗannan ababan da kuke bauta kuma bayan Allah za su iya yayi wannan cutar da Allah ya nuface ni da ita aw aradani bi rahma ko ko idan Allah madaukakin sarki ya nuface ni da rahamarsa hal hunna mumsikatu rahmati shin waɗannan ababan da kuka riƙa alloli kuma bayan Allah shin za su iya riƙe wannan jin kan da rahamar Allah ba za su same ni ba idan ya kasance duk ba za su iya wannan ba qul kace da su hasbi Allah Allah ya ishe ni Allah ya wadace ni alaihi falyatawakkalul mutawakkilun a gare shi ne ya kamata dukkan mai dogaro yayi dogaro alaihi عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون اغاريش ne Allah madaukakin sarki mai dogaro yake yin dogaro kaga wannan aya tana bayyana mana ababan da kafiran farko suke yi game da allolinsu kuma bayan Allah na roƙonsu da botansu kuma bayan Allah dan faɗansa da yace ma tad'una addu'a anan yakan iya kasancewa du'a'u ibada wanda du'a'u ibada shine bautar su ta hanya yi musu bauta kiran su ta hanya yi musu bauta kamar yin yanka domin su yin annazar domin su yin bakance don su ko kuma kasance du'a'u mas'ala roƙon su kuma bayan Allah neman wasu biyan bukatu a wurin su ta hanyar roƙon su kuma bayan Allah to waɗannan gumakan da suke roƙo koma bayan Allah suka sa su gaba suna bautansu koma bayan Allah aka ce ma annabi ce musu da Allah zai nuface ni da cutarwa shin waɗannan gumakan da kuka riƙa alloli koma bayan Allah za su iya kare wannan cutar ba za ta same ni ba koko da Allah ya nuface ni da jin kai da rahama ta musamman daga wurinsa shin gumakan nan da kuka riƙa ababen bauta kuma bayan Allah kuke kiransu da biyan bukata shin za su iya kame wannan rahmat ta Ubangiji ba za ta same ni ba kaga amsa mine ne suka yi shiru amsa ba za su iya ba za su iya kare ku daga cuta ba ko ba za su iya ije cuta ba sannan ba za su iya kame alheri ba da amfani in ko haka ne kul hasbi Allah ka ce musu Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya wadace ni shi zai ije mini cuta kuma sannan shi zai amfanar da ni idan ya amfane ni babu wanda isa ya ture wannan amfanin idan kuma ya nufaci cutar da ni babu wanda isa ya kare daga wannan cutar sai fa in yaso kenan in ko haka ne alaihi ya tawakkalul mutawakkilun ga Allah ne maɗaukakin sarki kaɗai masu dogaro za su dogara وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به an karbo hadisi daga Imran bin Hussein Allah yarda da shi yace lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum fi yadihi halqatun min sufrin a hannunsa akwai wata zubanya da aka yi daga sufrin ko kasance bakin karhe ko tagulla ko azurfa faqala sai annabi ya ce da wannan mutum ma hadhihi me wannan kuma me haka me kake nufi da wannan zoben yadda ka sa hannunka qala sai ya ce min alwahina na sanya ta ne min alwahina domin neman kariya daga cuta alwahina wanda alwahina wata cuta ce da kan samu mutum a kafadarsa ta sabbaba masa ciwon hannu ko lalacewa hannu ya ce min alwahina na sanya ta ne saboda wannan cuta ta alwahina faƙala sai annabi ya ce da shi in zi'ha cire ta fidda ta a jikinka fa inna hala ta ziruka illa wahana saboda ba abin da za ta daɗa maka illa wahanan sai rauni ba za ta amfana maka komi ba kenan ina fata mun gani fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada saboda da zaka mutu wannan abin tana tare da kai a jikinka ma aflahta abadan ba za ka rabauta ba har abada wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da sanadin da babu laifi game da wannan sadin sai dai wannan hadisin malamai ƙwararru da suka san abin da ya shafi ilimin hadisi sun ce hadisi ne da'ifi bai inganta وله عن عتبة, عن عتبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أنكر بو حديثي دقى عتبة بن عامر ألا يرد شي مرفوعا بمعنى حديث أنا دقى شي زواج من الله صلى الله عليه وسلم شيني مرفوعا بمعنى النبي فديس man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rataye tamima laya fala atamma Allahu la kar Allah ya ba sa kwanciyar hankali kar Allah ya ba sa bukatarsa kar ya samu lafiya kar ya samu gurinsa wa man ta'allaka wada'atan duk wanda ya rataya dan wuri ko kuma cibiyar kura mun san shi wani dan farin abin da ake samu a cikin ruwa annabi ce fala wada Allahu la kar Allah ya ba sa sukuni da kwanciyar hankali a madadin sa wannan abin da yi a wannan addu'a ce mai zafi akan duk wanda ya rataye laya ko ya rataye wani abu da nufin samun waraka ko iji cuta irin ababen da shari'a ko sababi na kaddara bai sa shi a matsayin waraka ina fata mun gani shi ma dai hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi riwaya ya zo a wata riwaya man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataye laya to hakikan yayi shirka wannan hadisi shine ingantacce a cikin wannan babu ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin maimayin malaman hadisi na zamani Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi ina fata mun gani duk wanda ya rataye laya to hakikan yayi shirka masu rataye laya game da laya sun kasu kashi biyu ina fata mun gani idan na ce laya nan ina nufin abinda mutum zai rataya a jika na nufin samun waraka ba wai laya ta alkur'ani mai girma ba nake nufi wanda za mu zo babin ta nan gaba ina fata mun gani daga wannan babin sai ita kamar irin ya rataya wani zare ko wani zobanya ko wani abin da ke kama da haka da nufin samun waraka game da wata cuta da ta same shi ko kuma magance wannan ko kuma kare jiki daga faruwar wannan cuta riga kai kenan ina fata mun gane to in ya rataye wani abu wanda shari'a ba ta sanya shi ba sababi na waraka da nufin ya samu lafiya amfani ko ta ije mai cuta in ya rataya a matsayin wannan abin sababi ne Allah shi ke ba da lafiya to wannan ya aikata karamar shirka ya aikata mafi munin zunubi bai kai da kafirci ba amma ya fi kabira daga cikin kaba'ir ina fata mun gane shi ne mafi girman laifin da ya aikata saboda ya sanya wani abu a matsayin sababi wanda Allah bai sanya shi a matsayin sababi amma idan ya ɗauka wannan abin da kan shi ne yake tasiri yana ba shi lafiya to wannan ya shirka babba ina fata mun gani saboda ya riƙe wani Allah a matsayin Allah wurin magance abin da babu wanda ke iya magance shi sai wa sai Allah shi kare subhanahu wataala wanda insha Allah babin tamima zance dalla dalla sai babi na gaba insha Allah ta'ala wal ibn abi hatim an hudhaifah radiyallahu anhu anna haraj annaha ra'a rajulan في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله, قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حديث يا تبت دغ ابن ابي حاتم حديثي دغ حذيفه الله يرضى شي يجي انه راى رجلا cewa yaga wani mutum fi yadihi khaytun min al-humma a cikin hannunsa akwai wani zare da ya sanya shi minal humma saboda neman waraka daga abin da ya shafi masassara ko kuma ciwon da ke sa jiki ya ɗauki zafi faƙata'ahu sai tsinke wannan abin ya cire sa wa tala qawluhu sai karanta wannan fadar ta Allah madaukakin sarki wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da dama daga cikin su ba za su yi imani da Allah ba sai ka same su suna yin shirka da shi yana ganin cewa yin haka menene shirka ne sai cire wannan layan ya jifa da ita ko ya cire wannan zaran ya jifa da shi shi ma wannan hadisi bai inganta ba fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-taghlidh fi lubs al-halqati wal khayt wa nahwihima li mithl dhalika at-taghlidh zafafa zafafa wa'azi ko zafafa magana game da sanya zobe ko wani karfe ko zare da abin da ke kama da su don kwatankwacin abin da ya gabata da nufin kenan nemo wani agaji na samun lafiya ko kuma kare cuta ka hanta sabka a jika الثانية مسألة تبي أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح وي صحابي ما دا يا متو ونن أبن راتي دشي بزير بوتبا wannan sahabi kenan in hadisin ya inganta wannan sahabin annabi da ya mutu yana saye da ita da ba zai rabota ba to ina ga wanda ba sahabi ba kenan abin zai fi muni kenan ina fatan mun gani fihi shahidu li kalami sahaba kuma cikin wannan bayanin akwai shahidi na magana sahabbai anna shirkal asghar akbaru min al kaba'ir na cewa shirka karama ta fi manya-manyan zunubai muni zina shan giya riba da abin da ke kama da su kaga waɗannan alkaba'ir ne daga cikin zunubai manya-manyan laifuffuka ne to shirka ta fi sumuni ƙaramar shirka ta fi sumuni da laifi a wurin Allah haka sahabban annabi suka fahimta Allah shi kansu ya gafarta musu shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa da ya rantse da wani Allah akan gaskiya har ya fi ganin ya rantse da Allah a kan ƙarya. Kun fahimci magana? Ya rantse da wani Allah a kan gaskiya da yake yi, ya fi muni a wurin shi sama da ya rantse da Allah a kan ƙarya da yake. Ya yi ƙarya ya san abin da ba, ya faɗi wani abin da ba daidai bane kuma ce wallahi haka ne. To ya fi ganin dama-dama shi sama da ya rantse da wani Allah akan abin da yake gaskiya ne. Wanda ke nuna kenan kaga karamar shirka ta fi manya-manyan zunubai girma a wurin Allah. A thalitha matsala ta uku annahu lam yu'zar bil jahal. Za mu ga ba a ba su hanzari ba da jahilce shi. Law mutta wa hiya alaihi ma aflaha abadan law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan da ka mutu alhalin tana a jikinka ba za ka rabauta ba har abada. sai mala ya ce matsala ta uku ba a mushi hanzari da mi ba da jahilcin shi sai da wannan matsala tana son nura tana son abita a hankali mutane sun sha bamban wurin ba su uzuri da rishin ba su uzuri yanayinsu da inda suke rayuwa ina fata mun gani duk abinda ba sakakinka ba ne ba kana neman ilimi kana tambaya sai ka abka masa kan jahilci baka sani ba wanda da ka sani ba ka aikata ba idan ka fada masa ana iya baka uzuri da hanzari akan wannan abu ina fata mun gane ina fata mun gane kenan wannan ba sakaki kai ba sai ka abuka cikin irin wannan abun za a iya baka uzuri ko wani yanayi ya same ka da har ka dinga gayin wasu maganganu masu muni da baka cikin yanayinka a wanda lokacin ma ana baka mi na baka uzuri to jahilci ma rashin sani akwai lokacin da akan iya baka uzuri irin mutanen da ke kawai yanzu nesa wanda wa'azi ma sai sa'a a samu ne tashi nasiha ga karamcin wuta ga su dai suna nesa da mutane suna nesa da ilimi wanda da wuya masu ji wasu matsaloli na addini masu amfani wannan kaga za a iya ba su uzuri da mi da jahilci a cikin wasu matsaloli sabanin wanda ke cikin birni yana cikin gari ga malamai cikin gari zube ko ina da ko ina ya iya yi tambaya a kowane lokaci akan matsalolin shi kaga baya kama da wancan ko ko sabon shiga musulunci yau ya shiga musulunci ko jiya ko ko bai dade da shiga musulunci ba kaga zai yi abukacin wasu abubuwan da da ya saba yin su wanda kuma musulunci ya haramta su ko ko yin su kafirci ne amma duba ga cewa bai dade da shiga musulunci ba wannan abin sai zama to uzuri ne a karshe yanan dai mas'ala ce da tana bukata nutsuwa da bi a hankali kafin a zartar da hukunci akan aikata wani abu na kafirci bisa ga jahilci الرابعة مسألة هدو أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر annaha lalle wannan ababen da ake rataya ko abin da aka rataya la tanfa'u fil ajira ba ta da amfani anan ba za ta amfani ka anan rayuwarka ta duniya bal tadurru bal ba haka ma ta kan cutar bi qawlihi saboda fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la taziduka illa wahnan ba abin da za ta dada maka sai rauni akan rauninka kenan da dai muka ce hadisin da'ifi الخامسة مسألة تبير الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك يمسو دا إنكاري akan wanda ya aikata hakan ta hanyar kausasa harshe a gare shi ta hanyar zafafa masa ina fata mun gane wannan shi ma ya danganta da yanayin da inda kake da wanda kake ma magana ina fata mun gane السادسة مسألة شدة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه hadisi ya zo a cikin bayani karara bisaraha a fili cewa duk wanda ya rataye wani abu za a barsa da wannan abin ya amfane sa wanda ya rataye laya ko ya rataye wani zobe ko ya rataye wani abu yana ganin cewa abin nan zai amfane sa sai a barsa da wannan abin ya amfane sa kaga ko duk wanda aka bar shi da kasashe ya amfane shi an tozarta shi السابعة مسألة تبكي التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك بيان يزو قرر أفيلي ودون ديرات لايا تهكيك أن يأيك تشركة الثامنة مسألة تتقص أن تعليق الخيط شوى للي راتي ونسمى كوزري من الحمى صبو رش ما غنشي رش اللافية تمس سرا كوزا فنجكي من ذلك ينادك تكين شركة زيك إلغا شتكين شركة التاسعة مسألة تترى تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة يتشي مسألة تترى حذيفة بن اليمان كرمت ونن آية دي yana nuna cewa lalle sahabban annabi sukan kafa hujja da ayoyin da suke magana akan babbar shirka saboda karamar shirka ina fatan mun gane wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun aya ce da take magana akan me shirka babba da take iya fitar da mu abucin da daga barin musulunci amma sai kafa mashi hujja da ita akan shirka karama ya halatta yin haka tun daga sahabin annabi nan sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama zakar ibn abbas fi ayatul baqara kama yadda ibn abbas ya ambata a cikin ayata cikin suratul baqara العاشرة مسألة تقوم أن تعليق الودع من العين من ذلك للي راتيا شيبي كورة ko ɗiyan wuri da abin da ke kama da su anil aini saboda maganin kambun baka da baki min zalika yana daga cikin shirka shi ma alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ala addu'a ala man ta'allaka ala man ta'allaka tamima yin addu'a akan wanda ya rataye laya kenan kaga haka yazo a cikin hadisin ko man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lahu duk wanda ya rataye wada'a kar Allah ya basa sukuni da kwanciyar hankali kaga addu'a ce mai zafi ga wanda ya mi ya aikatan haka wanda kuma dalilai suna nuna cewa ya halatta a wasu lokutan idan mutum ya aikata wani abin da shari'a ta ba da dama a masa mummunan addu'a a kai ya halatta a masa irin yanzu mai cigi a cikin masallaci sarurar shi ta bace mantarkin shi wani abu sai ya zo ku ga mantar wasu ya ce kar Allah ya sa ka ganta kar Allah ya sa ka same ta ko da ko kai a sirri ne ba dole ba sai sai ya ji wanda ke nuna ba a cigi a cikin mu kenan a cikin masallaci ba a saye da sayarwa a cikin masallaci kamar wanda kuma yana saye da sayarwa a cikin masallaci sai ya ce kar Allah ya sa ka samu amfanin kasuwancinka kar Allah ya sa albarka cikin kasuwancinka ya halatta hakan saboda yayi yayi kasuwanci a inda aka haramta shi ko yayi cigiya a inda aka haramta yin cigiya to duk da dai mun ce hadisin menene da'ifi ne da malam ke istinbat yana fudduwan ga masail a ciki ko kuma fawaid a ciki anna allaha la yutim la yutimma lahu cewa lalle Allah ba zai biya masa bukatarsa ba kenan duk wanda ya rataye laya Allah ba zai biya masa bukatarsa ba ko ku Allah karka biya masa bukatarsa wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu la haka duk wanda ya rataye wada'a shine cibe kura ko abin da ke kama da su kar Allah ya ba sa kwanci hankali da hutu ai taraka Allahu la ko kuma Allah ya barsa da wannan abin Allah kar ya ba sa hutu da da wanga wannan shine karshen wannan babin sai sharhi na babban malamin nan Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala mala yace wa hadha al-bab yatawaqqafu fahmuhu ala ma'rifati ahkam al-asbab wannan babin fahimta shi ta kadaita ko ta takaita ne akan sanin a hukumce-hukumce na sababba wa tafsilul qawli fiha rarrabe zance game da wannan mas'ala annahu yajibu ala al-abd wajibi ne akan bawa an ya'rifa fil asbabi thalathata umur ya sani game da abin da shahi sababba al'amurra guda uku duk abin da ke da alaka da sababi to wajibi ne akan kowane bawa daga cikin bayan Allah ya san al'amurra guda uku game da abin da shafi sababi ahaduha ɗaya daga cikin al'amuran guda uku Allah ya ja'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun shar'an aw qadara kada ya kuskura ya sanya wani abu a matsayin sababi sai abinda shari'a ta sanya shi a matsayin sababi ko kaddara na farko kenan karka kuskura ka riƙi wani abu a matsayin sababi na waraka daga cutar da kake fama da ita ko kuma rigakafi daga cutar da kake tsoron ta same ka kar ka yarda ka sanya wannan abu a matsayin sababi sai fa in Allah ya sanya shi a matsayin me sababi ko kuma kaddara kaddara shine abin da aka gani na yau da gobe ya ba da dama cewa wannan abin da ake aike da shi yana magance matsala kasa ta wannan lokacin gaga kai amfani da mi kaddara abinda Allah ya kaddara a cikin wasu abubuwa da akan yi amfani da su a samu waraka saboda jarrabawa ta yau da gobe ta nuna abin nan yana kawo amfani kenan dole abin da zaka amfani da shi a matsayin sababi ko ya zamanto sababun ne shar'i ko ya zamanto sababun ne kauni alqadari thaniha al'amari na biyu Allah ya tamida al'abdu alai Allah ya tamida al'abdu alaiha karbawa kuma ya dogara akan wannan sababin ya ga cewa wannan sababin shine ke amfanin sa bal ya tamidu ala musabbibiha wa muqaddiriha abinda ake so da shi ya dogara akan wanda ke sabbaba wannan abubuwan da wanda ke kaddara su shine wa kenan eh shine Allah madaukakin sarki ma'a qiyamihi bil mashru'i minha tare da tsayuwar shi akan abin da ya halatta game da wannan abubuwa wa hirsihi ala nafi' minha da kuma ya kwadaitu game da abin da ke da amfani daga cikin waɗannan sababba ina fata mun gane kenan sababin ma ka yi amfani da sababi na halal sababin da shari'a ta ce ka yi amfani da shi zamanto sababi ne wanda shari'a ta yi amfani da shi sannan kuma ka yi amfani da sababin da mai amfani ne an ga amfaninsa thalithuha al'amari na uku an ya alama ya san cewa annal asbaba mahama azumat dukkan lalle sababba yadda suka girmama wa qawyat suka yi karfi fa innaha murtabitun bi fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadari lalle wannan sababban ka sani duk girman su duk karfin su to suna da alaka da hukuncin Allah madaukakin sarki da kaddarawarsa ka iya shan wani abu a matsayin sababi na waraka daga cuta ta kaza Allah ya ga dama bai baka lafiya ba haka ne ko eh mana an san da cewa ga abin sababi ne na waraka ka shashi kuma Allah ya ki baka lafiya kenan kaga dole duk girman sababi da ƙarfinsa ka alakanta shi da hukuncin Allah da ƙaddarawarsa an sha ana jiran Allah ya bada waraka ba wai abin aka dogara da shi ba an dogara ga Allah madaukakin sarki shi ke warkarwa ina fata mun gani la khuruja laha anha ba yadda za a yi sababi ya fita kalkashin hukuncin Allah da kaddarawarsa wallahu ta'ala ya tasarrafu fiha kaifa yasha Allah madaukakin sarki shine ke tasarrufi cikin ta ko cikin sababba gaba daya yadda ya ga dama in sha'a abqa sababiyataha jariyatan ala muqtada hikmatihi idan ya ga dama sai ya bar waɗannan ababen da suke na sababawa ne su gudana akan hukuncin shi da hikimar shi ya bar su yadda aka san su in ka ci tuwo magani na mi na yunwa in ka sha ruwa magani mi nai na waraka in ka in ka taba wuta sababi ne illa ce ta kai mi ka tuyi haka Allah ya tsara in ya ga dama kuma sun yi jayi haka ka ci ba za ka kushi ba ka sha ba za ka fitar kishirwa ba ka taɓa wutar ba za ta ƙone ka ba kamar da ya faru haka annabi ibrahim a cikin wuta ka jefa shi ko ana jefa sa kafin ya shiga wutan allah ya wahayi cewa wannan wutar ta kasance bardan wa salaman ala ibrahim ta kasance bard mai sanyi kuma sanyin mai aminci akan annabi ibrahim wanda an san ɗabi'a wuta menene ƙuna da zafi amma sai ga ta bil allah shi ke sarrafa abin da ya ga dama a yadda yake so Allah yakan iya yakan bar su haka su gudana akan hikimar shi li yakuma biha al-ibad domin bayu su tashi akan wannan abubuwa wa ya'rifu bidhalika tamama hikmatihi kuma hakan ya sa su san cika hikiman Allah madaukakin sarki haytha rabata al-musabbibati bi asbabiha yayin da Allah ya hada alaka ya kulla alaka tsakankanin musabbibat da asbab tsakankanin ababan da suke jawo sababi da sababa wal ma'alulat bi ilaliha da kuma ababe masu illa da illolinsu sai Allah ya alakanta alaka tsakankaninsu wa in sha'a ghayyaraha kaifa yasha idan ya ga dama sai ya canza su yadda ya ga dama li Allah ya tamida alaiha al-ibad dan kabbayu su dogara a gare su wal ya'lamu kamala qudratihi kuma dan su san cika ta kudrar Allah wa anna at-tasarruf al-mutlaq cewa tasarrufi saki ba kaidi wal iradata al-mutlaqa da irada gaba daya lillahi wahdahu ta'alla ce shi kadai fa hadha huwa al-wajibu 'ala al-'abd wannan shine wajibi akan bawa fi nazarihi wa amalihi bi jami'il asbab a cikin nazarin shi da kuma aikinsa game da dukkanin sababba ina fata a rike abubuwan guda uku na farko muka ce menene kare amfani da sababi sai sababin da Allah ya shar'anta cewa sababi ne ko kuma ya kaddara cewa wannan abin sababi ne na biyu aha eh ban ji ba a'a na biyu kai ya dogara akan wannan sababin ya dogara akan Allah da ya sababa wannan sababin na uku ha shine muke ciki ya san cewa duk yadda sababi ke da ƙarfi da girma to yana gudana yana gudana ne kalkashin hukuncin Allah da kaddararsa ba zai fita ba kalkashin nan ina fata mun gane so ne kamata a rike mala abdurrahman bin nasir sa'idi ya ce idan alima zalika idan mutum ya san haka faman labisal halqa halqa duk wanda ya sanya wani zare ko kuma zobanya ko maka aw khayt ko zare wa nahwihi ma da makamantansu qasidan bidhalika raf'a albala'i yana mai nufatar sanya su da yi a jikinsa dan ya dauke makansa wani bala'i ba'ada nuzulihi bayan bala'in ya sauka a shika aw daf'i ko ishi wannan bala'in qabla nuzulihi gabanin ya sauka a shika faqad ashrakatu haqiqan ya shirka ina fata mun gane duk wanda ya sanya wani zari ko wani zobanya ko wani abin da Allah bai sanya shi a matsayin sababi na shari'a ba ko na kaddara to yana nufin ije wata cuta kahin ta sabka ko kuma magance ta bayan ta sabka to wannan mutum ya aikata shirka da Allah madaukakin sarki sai da ya danganta da halin shi in yana ganin su sababi ne amma Allah ke ba da lafiya wannan shirka ce karama idan ya ɗauke su zatin su su ne da kansu suke amfani suke tasiri wannan shirka ce babbar za ta iya cire shi daga barin musulunci li'annahu saboda yadda lamarin yake in i'taqadaha idan ya kudurta in i'taqada idan ya kudurta annaha hiya dafi'a cewa wannan abin su ne ke ishe cutar arrafi'a su ne ke ɗoke cutar fahaza shirkun akbar wannan shirka ce babba وهو شرك في الربوبية كما شركة أتكر ربوبية الله حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير يا يندى يقدر شيء أبوك تاريا تارد الله أتكن هلتا دججوي الأمر اللي بيجوي الأمر ina fata mu gane bai canza komai daga halin da yake ciki idan mutum ya kudar cewa ga wani zobe ko wani kalle ko wani karfe ko wani abin da za a rataya a jika wanda zai iya juya hali daga wani hali zuwa hali kuma da kansa yake yi kaga kaman ya ma Allah abokin tarayya cikin dabbar al'amura wanda shi kadai ke dabbar al'amura ina fata mun gani wa shirkun fil ubudiyya kuma zai iya kasancewa shirka ne a cikin ubudiyya haythu ta'allaha lidhalika ta yadda yake ya riki wannan abun bauta wa allaka bihi qalb wa allaka bihi qalbahu ko wa'allaka bihi qalbuhu ta yadda kuma zuciyar shi ta rataye da wannan abu tama'an wa raja'an li naf'ihi dan kwadai da sa ran amfanin wannan abin da ya rataya wa an i'taqada anna Allah huwa ad-dafi'u amma idan ya kudurta cewa Allah shine ke ijewa ar-rafi'u ke doke cutar wahdahu shi kadai lakin i'taqadaha sababan sai dai ya ɗauki wannan abin a matsayin sababi ya stadfi'u biha albala da yake iji bala'i da shi faqad ja'ala ma laysa sababan shar'iyyan wala qadariyan sababa to wannan lokacin ya sanya abinda ba sababi na shari'a a matsayin sababi ba kuma ya sanya abinda ba sababi na kaddara ba a matsayin sababi wa hadha muharramun wanga ku haramun ne aikata haka wa kadhibun ala shar'i wa ala alqadar kuma ƙarya ce akan shari'a kuma ƙarya ce akan ƙaddara ina fata mun gani wa amma shar'u amma shari'a fa innahu yanha an zalika ashaddan nahi shari'a tana hana yin haka mafi tsanancin hanawa wa ma nuhiya anhu fa laysa min al asbab an nafi'a duk abinda ko shari'a ta hana to baya daga cikin sababba masu amfani ka nisance shi kawai wa amma al qadaru amma ta fuska kaddara bi ma'ana abinda aka saba yi da gobe kaga amfanin sa falaysa hadha min al-asbab al-ma'huda wala ghayr al-ma'huda wannan abin da aka yi amfani da shi baya daga cikin sababban da aka saba amfani da su da gobe bale kuma kuma baya cikin wanda aka aka aka ma wanda baya cikin sunkuyan haka bi ma'ana yanzu rataye zare da dan wuri a jiki ba sababi ba ne da aka saba da shi yau da gobe cewa yana kawo waraka jahilci da rashin sani yakan sa mutane sukan yi amfani da shi haka ne ko? to yanzu ga wata matsala da mutum zai sa dan wuri ko wannan zaren ko zobanya kuma sai ga abin yana amfani za mu iya ɗaukar shi sababi ne na ƙaddara eh? kun gane? ai mun ci sababi kala biyu na ko na shari'a da Allah da manzon suka ce ayi amfani da shi saboda waraka ko iji cuta ko sababi na kaddara da aka amfani yau da gobe yasa aka ga amfanin sa wannan abin shi ma ya halatta saboda Allah ya kaddara amfani cikin wannan abin yau da gobe ta sa aka gano aka rike shi a matsayin abin amfani to idan mai sa wannan ababen a jike ce maka ni ma fa yau da gobe ta sa na ga suna amfani yana so ya jera cikin wanga asbabu na na kaddara ta kauni ya za ka ce mishi baya ciki saboda mi yau da gobe ta sa ya gani irin yadda kai maka gano cewa wanga maganin maganin basar na yau da gobe ta nuna maka a su ma da dama daga cikin mutane suna amfani da shi eh ba kai maganin zahi da kake sha ta shari'a ce sai ma inda ka kafa hujja da shan maganin zahi na ya kafa hujja da wanga ayyukan ya za ka ije na shi to sababi sai ya kasance zahiri a fili ga yana ana gani yanzu zari da zaka sa a hannunka ko wani azurfa ko wani karhe ko wani shirme da zaka sa don ya magance baki ko ya magance masassara mai ke nuna maka yana yaƙa wannan cutar abin yana ganin shi ba ganin shi ba abu ne ba zahiri ɓoye yake to amma yanzu sai wuta ta ƙone ka sai aka sa zumuwa saboda yau da gobe ta nuna zumuwa tana maganin mi ƙona wuta sababi ne na fili ko ba na fili ba na fili kuma ga yanan zai yaƙi cuta kuma ana gani kenan shi yasa duk wani sababi wanda ba na zahiri ba ba gaskiya ba ne ba zai amfani da shi ba na haka duka abubuwan da aka ambata yanzu yanzu an gane ko yawwa sai ya kasance kenan sababi na mi na zahiri a fili Allah da tada mu gaba da shine ma da yace amma ta fuskar kaddara falaisa hada min al-asbabil ma'huda wannan abin da aka rika zoben ya tsimma kyalle diyan wuri ba sa daga cikin sabubban da aka saba amfani da su yau da gobe a zahiri aka ga amfanin su wala ghairil ma'huda allati yahsulu biha al-maqsud kuma ba ta daga cikin ababen da aka sunkuyan hakan wanda akan samu manufar da ake so in aka sa su a jika saboda galibi sa rai ne ba gaskiya bane wanda gaggara da madan shir wannan abubuwan na cadi da shirin sa rai ne wani bi kuma sai ka ga yaron ya waraka alhalin ba su bane sababin waraka shi ba Allah ne ya warkar da shi amma sai suka sa rai cewa wannan abin shike mi shike waraka wanda hakan kuskure ne wala min al-adwiyat al-mubahah an-nafi'a kuma baya daga cikin magunguna al-mubaha na halal an-nafi'a masu amfani wa kadhalika huwa min jumlati wasa'il shirki to ku sani fa wannan suna daga cikin jumlar wasa'il na shirka fa innahu la budda an yata'allaka qalbul qalbu muta'alliqiha biha saboda ba makawa zuciyan mai rataya ya rataye da wannan abin وذلك نوع وذلك نوع شرك ووسيله اليه wannan kuma nau'i ne na shirka da wasila zuwa ga abka cikin shirka fa idza kanat hadhihi al umur idan kasance wannan al'amura laysat min al asbab al shar'iyya ba sa cikin sababba na shari'a allati shar'aha ala lisan nabiyhi wadda Allah ya shar'anta ta akan halshen manzon shi allati tawassalu biha ila rida illahi wa thawabihi wanda ake tsanantuwa da su domin neman yarda Allah da ladansa wala min wala min al-asbab al-qadariyya kuma ba sa cikin asbab na kaddara na jarraba yau da gobe allati ulima wa jurriba wadda aka san haka ta hanyar jarrabawa an jarraba naf'uha amfaninta misal al-adwiyat al-mubaha irin magunguna na amfani duka bai ciki kana al-muta'alliqu biha muta'alliqan qalbahu biha sai kasance wanda ya rataye da su ya rataye zuciyar shi da su rajiyar linaf'iha yana tsammanin samun amfanin wannan abin da bai daga cikin wannan duk sababban na shari'a fa ya ta'ayyanu alal mu'mini tarkuha to hakan bai dace ba dan haka fa ya ta'ayyanu wajibi ne alal mu'mini ga dukkan mai imani tarkuha ya bar wannan ayyukan liyutimma imanahu domin ya cika imaninsa wa tauhidahu da tauhidinsa fa innahu law tamma tauhiduhu lam yata'allaq qalbuhu biha bima yunafihi ashe da tauhidinsa ya cika da zuciyarsa ba ta rataye ba game da abin da yake kore tauhidi ko ya rage kamalar tauhidi wa zalika aidan naqsun fil aql kuma bayan haka ma ragowa ce a hankali ba hankali ka sa kyalle don ya yaki kambun baka ba hankali ka sa kyalle ka ɗarma kana amfani da masassara ko masassar cizon saburo ka shi wani zai ɗarma maka laya ga hannu ko ɗarma maka wani karho ko wani abuwa magan masassara sai kashe masassara ta kashe ka a shi ya auna a nemi sababi na shari'a domin a yaki wannan cutar a magance ta amma yaushe za ka sa zare ya yaki masassara haka ba zai taɓa yi wa ina fatan mun gani yawwa yana gaga yin haka akwai ragawa cikin mi cikin hankali haitu ta'allaka bi ghairi muta'alliqin yayin da ya rataye ga abin da bai kamata a rataye da shi ba wala nafi'in abin da bai da abin da kuma baya da amfani bi wajhin min alwujuh ta kowace fuska daga cikin fuskoki bal huwa dararun mahdhun bal ma ba haka ba cuta ce tsantsa cuta wa shar'u mabnahu ala takmili adyanil khalqi shi ita kuma shari'a an gina ta ne akan kammala addinin halittu بنبذ الوثنيات تهنيك يا كر الوثنيات بالمخ... الوثنيات والتعلق بالمخ... بالمخلوقين da kuma ratayuwa akan ababen halitta a yaƙi wasaniya duk wani abin shirme da ake ganin zai amfani ko zai iji cuta ko kuma ratayuwa akan wasu halittu domin jawo amfani ko iji cuta wannan musulunci ne yana ya kasu wa ala takmili uqulihim kuma musulunci ya zo dan ya kammala hankalin mutane bi nabdil khurafat ta hanyar yaƙa khurafat kama kama da shirme da sabbatu wal khuzabala da khuza'balat duka shirme ne da kama kame wal jiddi fi fil umuri musulunci ya zo domin ya karfafe ka cikin al'amuran ka annafi'a masu amfani al murakkiya lil uqul masu daga hankali su sa hankali ya daukaka al muzakkiyati lin nufus masu tsarkake zukata al muslihati lil ahwal masu kuma gyara halayen mutum da ɗabi'unsa kulliha dukansu diniha wa dunyawiha ta fuska addininsu da fuska kuma rayuwarsu ta duniya wallahu alam Allah shine mafi sani kuma wannan shine karshen babin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah